قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن فأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na professor A Gwandu dake a nan unguwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatu tafsirin Alqur'ani mai girma a kowane yini cikin hukumar Ramadan yau talata hudu ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Safat za mu tashi ayata ashirin da bakwai wa bala ba'ubuhum ala ba'din yatasaalu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين
Allah bayan ya bada labarin su sun shiga wutar jahannama ya Allah ya ce garka su zuwa wutar jahannama ya ce a tsaye da su za a tambaye su malakum la tanasaru bal hum al-yawma mustaslimun bayan Allah ya gama musu wannan tawbihan da walakantawa sai Allah ya ba mu labarin su wa junan su yanayin da suka shiga sai Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai sashe su ya fuskanci sashe yana mai tambaya wasu malamai suka ce aljannu ne da mutane sai aljannu da suka halakar da mutane sai mutane suka dinga yi musu tambaya qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin kun kasance kuna zo muna ta hanyar kwarai kun kasance kuna zo muna ta hanyar kwarai kuna nuna muna nasara kuna nuna muna sa'a yamin ta dama dama ana amfani da shi domin a nuna abin kwarai kuma wasu malamai sun ce ba aljannu da mutane ɗai ba duk waɗanda suka yi musharaka wajen saba ma Allah manya da ƙanana za ka ce kun kasance kuna zo muna ta nuna muna nasiha kuke muna kun kasance kuna zo muna da logic kun kasance kuna zo muna da abin da kwakwalwa take karɓa don kada ka yadda a ce ga nassi na alkur'ani ga nassi na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce wani ya zo maka da magana mai daɗi wani ya zo maka da abin da ke jan hankali wani ya zo maka ya nuna haƙƙin mace ne ake son a kwato haƙƙin ɗan adam ne ake son a kwato duk shine qalu innakum kuntum ta'tunana an yamin kuna zo muna daga gefen dama kuna ga muna abubuwan kwarai kuna nuna muna ku mutanen kirki ne kun zo ku yantar da mu ne mun zo mu yantar da matan ku ne daga kangin da addini ya sa su mun zo mu yantar da jama'a ne daga ƙangin bauta da addini ya sa su addini bai sa kowa ƙangin bauta ba duk wanda zai zo da magana mai daɗi domin ya kautar da mutum daga abin da addini ya aza shi yana shiga cikin wannan qalu innakum kuntum tatuna na anil yamin kun kasance kuna zo muna ta gefen dama wasu malamai suka ce al yamin ya dubu alal quwa shi an ka ce gefen dama ina nufin ƙarfi kun kasance ku ne shugabanninmu kun kasance ku ka ba mu kuɗi kun kasance ku a saman mu a duniya kun kasance ku kuka cilasta mu kamar yadda muka karanto ba da daɗewa ba a cikin suratul saba da Allah ya bamu labari yace walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawm يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن سردناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا قال هاشمي وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون duk wanda ya bi wani aka yi saƙon Allah akan ya fi shi ƙarfi shi an mai gida ne a nan duniya shi abbabba ne a nan duniya shi ka ba shi abinci a nan duniya shi ka nuna mai hanya a nan duniya ya nuna mai hanyar da ba daidai ba to ya an shiga wuta za su dinga la'ance ceniya wani lokaci ya ce mai kai ka zo mini da logic ka zo mini da hanya mai daɗi ka zo mini da cewa kai za ka tsirar da ni kai za ka ‘yantar da ni kai za ka kutar da ni haka nan waɗanda suka bi halul bida mallaman bidi'a waɗanda ke kautar da mutum daga Allah ki kasance an raba ka da Allah an haɗa ka da wani mutum a ce maka ranar lahira shi zai cetonka wallahi in baka biyo ta hannu nai ba Allah ba zai maka gafara ba ranar lahira duk tabargazar da kai duniya shehi wani da ya ce a baka shi za a baka shi shi ma innakum kuntum ta'lamun ta'tuna na alilmi sai kuma kun zo kuna zo nan daɗin baki yau ana cutuwan mutane musamman manyan mutane mutum yayi sako mutum ya yi tsafi mutum ya yi kaza sai a ce da ka bi shehi wani duk zai kwashe maka zunubanka hadi ran lahira za ku ce qalu innakum kuntum ta'tuna al-yamin ku ka tsara ingiza mu yi sako kuna zo muna ta hanyar cewa ga wani abu guda za mu karanta da mun karanta guda da mun bi wani shehi da mun yadda da kaza da mun yi biki kaza duk wannan ana gaya mu mutane yau za a samu wani babban mai kuɗi za a samu wani babban ɗan siyasa za a samu wani babban mutum ya yi taɓar gaza kowace iri ya yi duk abin da ake wanda babu kyau ta nuna ma'ai da ka biwa ne da ka yi buki kaza da ka yi karanta kaza shi ke nan ka kira ƙarya ce kuma ya an je lahira yadda kai za ka ce wa'annan mallaman da suka zo suka isa ka wa'annan da suka zo suka isa da manya-manyan rawuna da manya-manyan talfahohi suka iske kaso gaya maka ce qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin suka ce ku ne kuka zo muna da dadin baki shine al yamin nan kun zo muna da dadin baki kun zo da nuna muna akwai hanya mafita kun zo da nuna mu don kakka yadda wani ya kauda kai daga abin da ake ce maka Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an ce Allah ya ce annabi ya ce babu wani mutum ko mai kuɗi ne ko mai mukami ne ko mai mallanta ne ko shehi ne ko waliyi ne da za a ce wata magana kai ta zo ta saba ma magana Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam sakon nan da ka san kana yi a office sakon nan da ka san kana yi a gida sakon nan da ka san kana yi a rayuwarka Allah ya hana a yi shi in ka yi shi babu wani shehi da zai iya ceton ka daga Allah za ka ji tsoron Allah in kana aikata wannan bai ba kana aikata shi a ce wani shehi zai ce ka ko kana ci gaba da zunubin ka in dai ka bi shi duk wannan yana ɗaukowa ana tuhuma mutane ta hanyar dama ana tuhuma mutane ta hanya mai daɗi ana tuhuma mutane ta daɗin baki kuma yana shiga wancan ni mu karanta cikin suratul saba duk malamai sun fassara haka kun zo muna ta hanyar ƙarfi ne watan wani yanzu misali mutumin da yake babba a ofis shi adda kuɗi shi adda mukami shi adda mulki in wani ya zo mai da niyyar cewa in ka bi shehi kaza in ka karanta kaza za a yafe ma hakan ga ba ƙarfi ya nuna mai ba kila in ma ta magana zai ce maka tabbe ne ran kai daɗe wallahi to amma akwai wanda kuma yanzu shi a shugabanka to shi a shugabanka shi kake jin tsoron in ka rasa shi za ka rasa abinci in dama ta ba mu yau zan karanta muku wata doguwar kissa ta wanda ke nuna cewa duk wahalar da ta sha a duniya to in ka yi haƙuri in ka jure to ranar lahira in ka ga daɗi sai ka manta ma da wahalar da ka sha duniya sannan kuma mutanen kirki gabanin wannan al'umma sun yi ta wahala domin su kauce ma masu gida manya-manyan masu gida kista za ta zo muna a nan gaba kaɗan cikin wannan sura qalu sai waɗannan da suka yi daɗin baki a duniya waɗannan da suka tahowa da hanya ta logic kun ga masu halaka mutane yau in ma dai masu kuɗi masu shugabanci ko masu tahowa ta genin addini suwa mutane daɗin baki ko masu tahowa ta logic ɗin boko aƙida suke ga ƙasa kaza can ba a kaza ga ƙasa kaza can ba a kaza ga ƙasa kaza can abin da ake kaza to duk wanda bi ɗaya daga cikinsu shi kuma ranar lahira qalu ballam ta kunu minina ce ku dai ba muminai ba ne ku kuka yi kafirci duk waɗancan da suka shiga aljanna misa mun ba mu hana su ba da ka ku kuka yi sakaci ku da ma ba muminai kuke ba dama ku ne hankalinku bai kai sauran mutane ba dama ku ne imanin ku bai kai sauran mutane ba zaka mune muku daɗin baki mu ce ga abinda aka ce nan ga abinda aka yi ƙasa kaza ga abinda shehi kaza kuka yadda amma ai lokacin da muke zuwa mu gaya muku ga hanya ai wasu suna nan kuma suna jin mu kun ba su yarda da mu ba shine qalu bal lam takunu mu'minina sai dai ku din ne yanzu kun ga gardama musu ne ake tsakanin waɗanda suka bi da waɗanda aka biya sai su ce wa makana lana alaikum makaranta ce wa makana lana alaikum min sultanin mu fi bamu da wani ƙarfi game da ku ba tilasta ku muka yi ba ko mu a shugabanninku in mun gaya muku in ba ku yadda ba ya ku ba ku ban mu ko ku ba aiki wurin mu ko logic muka zo muku da shi sai in kun yadda kun bi ko towa muka yi muku da daɗin baki cewa lahira za a yi muku kaza sai in kun ga dama ne ku bi suka ce wa ma kana lana alaikum min sultani ba mu da wani ƙarfi bai kasance a can duniya mun cilasta ku bane muna da wani ƙarfi akan ku bal kuntum qauman qage sai dai kun kasance ku ne mutane masu wuce iyaka dama da kannan ku muka same ku ba duk kwarai gare ku ba kaga a nan duniya sun yi lobe din su a nan duniya sun ga musu magana kwarai a nan duniya sun yi shiri amma ranar lahira sai kasance ana wannan la'anceceniya don shi kakka yadda ka haɗa kai da wani ga abin da ake saba ma Allah shi sabon Allah ɗabi'a ce ta ɗan adam shi sabon Allah zai yi kana sabon Allah kuma dole ma za kana sabon Allah komi imanin ka komi takawarka to kai sabon Allah da kai da kai ka tuba ga Allah to wannan alheri ne ma gare ka ya kasance kana sako kana tuba kullu bani adama khata'un wa khayrul khata'ina at-tawwabuna duk ɗan adam yana kuskure kuma mafi girman masu kuskure mafi alkhairin su ne masu tuba annabi sun sai ce da ba ku zunubi da Allah ya tafi da ku ya zo da wasu da suke aikata zunubi domin su neme shi gafara ya gafarta musu to kaka ku ji wannan ana cewa mai zunubi ne a zunubi babu kyawu ya ake a gane babu kyawu in kai kai na dama kan nuna babu daɗi sai Allah ya gafarta ma amma kan ka yarda ka bi wani ku saba ma Allah in ka bi wani kai ne da akan saba ma Allah sha ce mushrika ko da ba shirka ko da abin da ya saka ba shirka bace abin da ya saka kan dare ba shirka bace ba gunki ya saka kai amma yanzu kai mai da'a akan saba ma Allah Allah ya ce kai yace kakka sai ka biya shi to shi ma wannan nau'in shirka ne domin yanzu ba sakon Allah ne kai bana akan dan adam kuke ajizi ba sakon Allah ne kai akan sha'awa ba ba sakon Allah ne kai akan shubha ba a'a akan yi ma wani da'a ne kuma la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq da kaka yadda ku haɗa kai da wani akan a saba ma Allah akan ayi ba daidai ba ya kasance ka biye mai ka biye ma daɗin baki ne ka biye ma ƙungiya sai ka biye ma son rai ne wani zai biye ma ɗan siyasa domin yana son a bashi mukami sai ya zo ya karya ya yi ƙazafi ya yi ma wasu ya yi ma wasu ya yi ma wasu kuma ya san ba daidai ba ne wani zai biya ma wani babban mai kuɗi sai ya bi a yi ƙarya a yi ƙazafi ya san ba daidai ba ne irin wannan bai kai shirka ba abinda a shirka shi ne ga hanya ta addini shi kuma ya azata da wata hanya da ba ta addini ba sai ka yadda ta bi amma kun haɗa kai an wa wani azafi kun haɗa kai an wa wani kaza to ranar lahira kuma za ku yi za ku yi babu ni babu ka za ku yi bara'a don haka zunubi wanda kake aikatawa kai kadai ya fi sauki akan wanda wani kake biye mason ran wani sai kasance kai ka sai da lahirar ka don duniyar wani wannan yana cikin abu mafi haɗari sai suka ce fa haqqa alaina qawlu rabbina sai zancin ubangijinmu ya hau akan mu wani zance ne la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in zancin da Allah ya cewa zai cika jahannama da mutane dama mun ce wasu malamai sun ce tsakanin mutane da aljannu ne ake wannan sadin sa wa'anda suka biye ma aljannu ne wajen harka ta bokanci da tsafi da sihiri da wasu abubuwa da suka yi kama da haka sai suka ce fa haqqa alaina qawlu rabbina sai zancin ubangijinmu ya tabbata gare mu inna la za'iquna lalle mu za mu dandana azaba a yau da mu da ku duka za mu dandana azaba sai Allah ce mai فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين sai Allah ce fa haqqa alaina qawlu rabbina sai su suka faɗi su masu masu shugabannin suka ce magana ubangijin mu ta hau akan mu inna la zaqiquna lalle za mu an ana wuta tunda Allah ya muna alƙawari ya ce la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in fa aghwaynakum zaka sai muka batar da ku inna kunna qawin da ba mu batattu ne daga zauna ma mu batattu ne muka zo da batan mu muka tallata muku kuka karba domin kuma ba mutane masu imani bane duk domin alƙawarin da Ubangiji ya yi ne cika wuta da mutane da aljannu ya tabbata duk waɗannan abubuwan suna ba ɗan adam tsoro duk dalilin da ya sa kuka taru nan kuka cika masallaci kuna saurare domin ku ji ni Allah ya ce na bushara ku aikata ni Allah ya ce na ban tsoro domin ku nisance shi yanzu Allah duk adalcin da aka yi Allah ya yi mana ya gaya mana ga fa yadda za a yi ranar tashin alƙiyama za ta ku kauce kakku yadda kan yadda mu kasance cikin waɗannan mutane da za su kasance da wannan hali Allah ya kare mu da mu yi la'anceceniya da wasu Allah ya sa mu shiga aljanna mu ji daɗi mu gode ma Allah ya kasance cewa mun bi littafin Allah da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai mu matakin tsira sai Allah ya ce mu فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين Allah ce fa innahum yawma idin fil azabi mushtarikun su fa ko da suke wannan magana to suna nan sun yi tarayya cikin azaba zaka suna cikin mutane suke wannan jajija ba an sa wani bane kafin a sa wani ويقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مؤمنون أن نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد لكن دسنا cikin mutane suke haka cikin suratul ghafir dusuna cikin mutane suke haka wannan su yi musu da wannan wannan su yi musu da wannan dusuna cikin mutane shine Allah ce fa innahum yawma idin fil azabi mushtarikun hakika su a wannan yini cikin azaba suke suna tarayya cikin azaba suna jin radadin wuta sai Allah ce inna kadhalika nafalu bil mujrimina yadda kuka ga mun yi musu haka ya ku jama'a ya wa'in ka zo saurare ya masu karanta Qur'ani suna ji yadda kuka yi musu haka muke aikata mu mujrimai zaka jan hankali ne kar ku zama mujrimai sai kuma a yi muku haka wa'annan da aka bada labari ba wani da wani bane da sunan wani da sunan wani ba wasu mutane ne ba kadai wa'anda sun riga sun wuce a'a inna kadhalika naf'alu bil mujrimina haka muke wa mujrimai wanda suka kangare ma Allah suka dangare ma Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kibiya ayoyin Allah zaka ya zama izna gare mu domin mu bi Allah mu bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mi suke yi a duniya na kangare ma إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون
Allah ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun sun kasance in an ce musu la ilaha illa Allah ba abin da cincinta abota mu da gaskiya sai Allah yastakbirun sai su girman kai wa yaquluna a inna la tariku alihatina sai su ce yanzu zamu bar duk abin bautar mu li sha'irin majnun ga wani mawaki mahaukaci da suke suka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan haka ba za su bari ba ba su barin abubuwan bautarsu su sun yadda su bauta ma Allah su bauta mai aja alal alihata ilahan wahidan shi shine damuwarsu yanzu duk wa'annan abin bautar mu sanya su yanzu abin bauta daya shine Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun sun kasance an ce musu la ilaha illallah suna girman kai zaka mu ji dadi mun samu la ilaha illallah yanzu cikin mu ban mai tunani a ce mai gunki yanzu cikin mu babu mai tunanin a ce mai a wani annabi daidai yake da Allah yanzu cikin mu babu mai tunanin a ce mai wani shehi daidai yake da Allah amma har yanzu akwai masu kusan a ce musu wani shehi daidai yake da Allah kuma suna hausa suna ji suna gani su ma su ji tsoron Allah san cewa duk wani ake mala ilaha illallah ba abin bauta sai Allah ya girman kai to ga sakamako ne ga makoma tai zaka ba magana kowa Allah ne komai Allah ne ni ma Allah ne wannan aqidar ada cikin littattafai take cewa su wani da wani ke faɗin ta amma yanzu on social media ta na kalauta ko da aka ce ka faɗi wanda ke cewa kowa Allah ne ko da kowa na faɗin wani ina da ganin sharri social media saboda da can take can cikin littattafai da nisa sai a ce masu kaza akwai masu cewa cikin su komai Allah ne akwai ƴan wahdatul wujud akwai ƴan to yanzu ga su ana ganin da ido suna fitowa kuma suna gittama mutane shigoyi mutane masu rauni wanda ba su yi karatu ba mutane da ba su kusanci makaranta ba ba su kusanci ilmi ba sai kasance suna ruduwa da irin wa'annan abubuwan waya kuluna suna cewa inna la tariku alihatina yanzu zamu ba abubuwan da muke bauta ma li sha'irin majnun da wani don mu bi wani mai waka mahaukaci hadisi ya tabbata ابن أبي حاتم يروي توشي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سلمى موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن سعيد الجريري عن أبي العلاء قال يؤتى باليهود يوم القيامة أبو العلاء يتشي ذا أزو تابعين ببا يتشي ذا أزو دا يهودا ورانا القيامة فيقال لهم سيأتي مسلم ما كنتم تعبدون ya ku yahuda me kun kasance kuna bauta ma fa yaquluna sai su ce Allah wa uzairan mun kasance muna bauta ma Allah da uzairu fa yuqalu lahum sai a ce musu khudhu zata shimali to ku kama hannun hagu wata zuwa wuta kenan thumma yuta bin nasara sannan a zo da nasara fa yuqalu lahum sai a ce musu ma za kuntum ta'buduna ni kuka kasance kuna bauta ma fayaquluna sai su ce na'budullaha wal masiha mun kasance muna bauta ma Allah da Isa almasihu fayuqalu lahum sai a ce musu khudhu zata shimali kuma ku bi hannun hagu zuwa wuta kenan thumma yuta bil mushrikina sannan a zo da mushrikai fayuqalu lahum sai a ce musu la ilaha illallah fayastakbiruna sai su nuna girman kai sun mai ƙaru lahu la ilaha illallah fa yastakbiruna saboda mai ba saboda sun kasa faɗi duniya ne kamar yanzu waɗanda za su je lahira a yi ayi kowa ya yi sujuda su kasa sujuda don ba su kasance suna sujuda ba a nan duniya daga wannan girman kai ba na tsageranci ba ne girman kai ne na ba su fitowa ba su iya faɗi fa yastakbiruna sun mai ƙaru lahu la ilaha illallah fa yastakbiruna fa yuqalu lahum khudhu dhata shimali sai ce kuma ku bi hanyar hagu fayanfalikuna asra'a min at-tayr sai su kama hanyar wuta sun fi tsuntsu saurin tafiya qala abu ala thumma yuta bil muslimina fayuqalu lahum sannan azo da musulmi a ce musu ma kuntum ta'buduna ni ko kasance kuna bauta ma fayaquluna kunna na'budullaha sai su ce mun kasance muna bauta ma Allah fayuqalu lahum sai a ce musu hal ta'rifunahu idza ra'aytumuhu kun san Allah in kuka gane da kuke bauta mai a duniya fa yaquluna na'am sai su ce mun san shi fa yuqalu lahum sai a ce musu kaifa ta'rifunahu wa lam tarawhu ya kuka san Allah ga yadda kuka ganin shi ba qalu na'lamu annahu la adla lahu mun san babu abin da yake kama da shi zaka siffofi ne muka karanta ala fa yata'arraqu lahum tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hito musu sai su ganshi wa yunajji Allahu mu'minina sai Allah ya tsarkar da mu'minai wa yaquluna a inna lataiku alihatina mushrikai kenan don haka su mu'minai an tambaye su kun san Allah za su ce eh mun san shi da me kuka san shi to ce da siffofi ne da muka karanta a duniya na cewa babu abin da ya kama da shi su sai a bari sai su shiga sai su shiga aljanna Allah ya sa muna cikin su tsaye bal ja'a bihi بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون na yanzu mushrikai ka magana suka ce wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu za mu bar abun bautan mu domin mu bi wani mawaki mahaukaci haka suka ce nan take Allah kafin ya ci gaba da bada labari saboda girman annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu raddi wannan jumla ta yi musu raddi ne kawai a ci gaba da jama- da magana sai Allah ce bal ja'a bil haqqi bal ba ba mu wannan magana ba mawaki bane ba mahaukaci bane da kuke ce mai ja'a bil haqqi da gaskiya yazo wa saddaqa al mursalin kuma ya gaskata manzanni da aggabanai wai suka zo kaga wannan kawai yanzu Allah ya musu raddin wannan magana da suka faɗi magana mai tsananin muni mai cike da muni sai Allah tabaraka taala ya ci gaba da faɗin abin da za a yi musu ranar alkiyama yanzu ranar alkiyama ana cikin faɗin abin da suka yi ana cikin faɗin abin da ake musu sai aka kawo maganar da suka yi ta janibin annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ba daidai ba sai Allah ya maida ita sai Allah ya ci gaba da ce musu innakum lazaiqul azabil alim lalle ku za ku dan ana azaba mai radadi a nan duniya fadin waccan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam kun kangare ma la ilaha illallah kun kibauta Allah kuma kun ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana sakamakon ku innakum lazaiqul azabil alim lalle ku waɗanda za su dan ana azaba ne mai radadi kuma duk wannan azabar ba don ana kin ku ba ku da zakin ku a'a wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'maluna babu abin da ake saka muku sai abin da ku kasance kuna aikatawa ku ya kuka aikata ba daidai ba na kangare ma la ilaha illallah na rashin yadda da za a yi tashin alkiyama na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sha'irun na ce mishi majnun wannan abubuwan da kuka yi shine sakamakon su don haka wa ma tujzauna ba wani abu ne ake saka muku ba illa ma kuntum ta'maluna face abinda ku kasance kuna aikatawa wannan abin yayi muni Allah ya tsare mu da aikata shirka Allah ya tsare mu da taba janibin Annabi sallallahu alaihi wa sallam haka duk wanda bai yi haka ba shi kuma yanzu an faɗi yan wuta wanda suka yi haka wanda suka yi wannan suka kauce ka kangare ma la ilaha illallah suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam batanci suka kiyarda da tashi alƙiyama ga sakamakon su sabani haka fa waɗanda suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsarkake niyya su kuma Allah ya ce illa ibadallahi إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم Sai misala ce illa ibadallahi al-mukhlasin banda fa bayan Allah su da suka tsarkake aiki ga Allah waɗanda mukhlasina su ma aka tsarkake su bayan Allah waɗanda Allah ya tsarkake su saboda su sun yi ikhlasi Allah ya tsarkake su su sun yi tauhidi sun bauta ma Allah shi kadai Allah ya tsarkake su ka san ka tsarkake Allah da bauta tauhidi shi kadai maganin zunuban da kake yana kakkare zunubai ajiba zuciyarka a ga babu kowa sai Allah baka jin wani zai iya amfanar da kai ko zai cutar da kai baka iya jin wani zai iya tasarrufi cikin kauni wani zai iya kawo masiba ko ya doke masifa sai Allah kai ba irin wanda aka zuwa a samu bane ko da gunki ko da shehi ko da malam ko da wani abu ko da laya an nuna maka wannan laya ga abin da za ta yi ma wannan shehi ga abin da zai yi ma ya zan kana da wannan tsarkakar zuciya wannan ɗai ko kana saƙon Allah wannan in ji annabi sallallahu yana karkarewa yana karkare maka yana karkare maka zunubai wani fa yazo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna musu da wani sai ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa kaza ya ce ya billahi allazi la ilaha gaba annabi sallallahu alaihi wasallam suke ce ya rantsi da Allah da la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta abota mu da shi sai gaskiya kaza sai annabi ya ce bala lakin gufira laka bil ikhlas sai annabi ya ce ƙarya kake yi ya face la ilaha illallah ya ce ya ce ya rantsi billahi allazi la ilaha illa ya fadi sai annabi ya ce ƙarya kake yi abin da ka fadi ba ƙarya ba ba gaskiya bane amma an gafarta ma saboda tsaye cewa kai ka rantsi da Allah da ba abin da ya cincinta abota ba sai shi yanzu wannan tsarkin tsarkake Allah da kai zuciyarka ka yarda ba wanda ya cincinta abota ba sai Allah hadisi na cikin sunan Abi Dawud da Isnadi ingantacce cewa ɗaya da kai ka rantse da Allah da babu abin da ya cincinta a bauta mu da gaskiya sai shi to Allah ya diba zuciyarka ya ga cewa lalle ka yarda da babu wanda ya cincinta a bauta mu da gaskiya sai shi kawai wannan sai san an yahe ma ƙaryar da kai kai rantsuwa zaka shi addadin ikhlasi da tsarkakewa mai annabi ya ce mai bala walakin gufira laka bil ikhlas yace ba gaskiya bane abin da ka faɗi sai dai an gafarta maka domin ikhlasi tsarkakewa in ka tsarkake sai kai ma Allah ya tsarkake ka illa ibadallahi mukhlasina face bayan Allah wanda Allah ya tsarkake ulaika lahum rizqun ma'lum wa'annan suna da arziki sanannen arziki wanda za a dinga ba su wani irin arziki ne sai Allah ya ce fawakihu fawakihu nan shine badali na rizqun na arziki duk arzikin da mutum ya samu in bai shiga aljanna ba arzikin bai yi amfani ba sannan duk arzikin da ya samu a nan duniya in ya shiga wuta to wannan abu bai yi amfani ba don shi idan aka je lahira za a ɗauki mutum da ya yi wahala duniya fiye da kowa a jefa shi cikin aljanna a tambaye shi ka taɓa wahala a duniya ya ce bai taɓa wahala ba a duniya don haka wanda ya wahala a duniya ya ji daɗi a duniya ya sa shi wuta dummanci yake abin da ya yi a duk wanda yake wahalar da ya sha daɗin da ya sha a duniya shi maganar daɗi kamar ce shi wannan abu ne wanda ake gani ma mutum yana shan daɗi in aka jiba cikin wata wahala sai ya aza kuka sai ya rikice sai ya kasance cewa duk ya manta ga kakka yadda ya kasance wani arziki wanda an na duniya ya saka ba wannan arzikin da Allah ke faɗi na lahira wannan shine babban arziki don shi ya ce ba bahaushe barka sai ce Allah ya kai mu fagen barka fagen barka shine an tsallake sirari ka diba baya kaga ka bar sirari da baya to ka isa ai maka barka lokaci a ce maka congratulations ta tabbata amma yanzu wata barka da aka yi ma to fa yanzu akwai ɗarɗar gaba wanda yake duk zai yi bata yi amfani ba idan ba a samu wancan ba za ka ce Allah ce ulaika lahum rizqun ma'lum wayne su da arziki sanannen arziki menene arzikin fawakih badal min rizq fawakin ɗan itace ne wahun mukramuna suna wa'ida ake karramawa ake girmamawa suna da wildanun mukhalladuna wanda ke yawo suna kai suna kawowa suna da masu yi musu hidima ana karrama su dukkan karramawa haka wanda ya shiga aljanna babu wahala wanda ya shiga aljanna babu yunwa babu kishirwa babu wahala babu damuwa babu bakin ciki kaga akwai karamawa da ta kai wannan daga mutane masu kai da kawo suna ta yi hidima sai abin da kake so suke yi shine fawakihu za a ba su ayan itace wa hum mukramuna kuma suna wa'anda aka karamawa fi jannatin na'im cikin badamu cikin aljanna ta na'im ta ni'ima aljannoni za a ba su ni'ima ala surin mutaqabilin ka karanta ala surin mutaqabilin يضاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين
لا فيها غول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون طيب الله تبارك وتعالى على سور متقابلين za su kasance bisa gadaje suna fuskantar juna watan ga gidan wane aljanna ga gidan wane aljanna ana makwabtaka da juna da ƴan uwa da abokan arziki da masoya shine alasurin mutaqabilin suna bisa gadaje na mulki gadaje na jin daɗi gadaje na ni'ima suna fuskantar juna yuqafu alaihim bi ka'sin min ma'in ana kewaya musu da kohuhuka na giya wato suna da mutane Allah ya tanadi waɗanda za su rage musu hidima wanda komai suke so kawo musu suka nan duniya alamu ne na girma ya kasance kuna da mai ma hidima ba kowa aje mai mai hidima a gida ba ba kowa aje mai mai hidima a office ba ba kowa aje mai mai hidima a kasuwa ba girma ne ya kasance cewa akwai mai kawo abinci akwai mai kawo ruwa akwai dan aike akwai mutane suna kai suna kawowa shine Allah ce yuqafu alaihim bikasin ana kai da kawo gare su ana kewaya musu bikasin da kohuhuka min ma'in na jiya bayda'a farifat jiya take lazzatin lisharibin kuma mai daɗi ga masu sha kaga ba irin giyar duniya ba domin giyar duniya matsala gare ta me matsalar ta sai Allah ya ce wannan lafiha ghaulun wannan ba ta sa ciwon ciki ba ta sa ciwon kai Abdullahi bin Abbas yace rahmatullahi alaihi yazid bin aslam yace ita giyar duniya ita giyar duniya tana da abubuwa wa ita giyar duniya tana da abubuwa waɗanda suke inji abdullahi bin abbas yace huwa sudaqu ra'si ita duniya tana sa ciwon kai tana da wasu illoli wayan take wahal da wanda ya shata na farko su daƙora su ciwon kai wanda zai shan giya bai ciwon kai ba wanda ya saba ya dade yana sha ne amma wanda ya fara sha ran farko to zai ciwo kai wa wata ulbaqari da ciwo ciki giya duniya tana tana tana sa ciwo ciki lokacin da aka yi ba mu so babu so da ce da ce 80 da ce 88 kila ko da ce 88 muna kanana sosai akwai wasu mutane da muka sani da aka yi ba mu so abinda ake sai a ɗauki sanda a ɗauki sai a dinga zuwa gidan wanda ba musulmi ba ana buge su lokacin sun sani lokacin da aka sa da suki sarkin musulmi an haife ka da shekara kai wannan aka dinga wannan conspiracy theory cewa shi yana da alaka da su waɗannan mutane yan uwa ne ne to akwai wasu mutane da ba su taɓa shan giya ba da suka je gidajen giya ake zuwa lokacin akwai gidajen giya a sakutu da yawa ana bubbuge mutane ana yi musu abin da bai dace ba sai suka ɗauki giya suka sha ba su taɓa shan giya ba sai da zaka ga in ka gansu ba za ka koma ba za ka koma ƙaunar ka sha giya ba suka zo suna ta amai kai gidanmu ma suke da gaskiya amma to da baba ya koyi sai ce wala ba su da wani gidan su su je ci gari ba ne sai a dauko aji a tare su zo daga ƙauye suna zaune a gida suna sana'a kawai ga halar gari ba ta samu suka ɗauki manyan sanduna aka je gidajen giya ana fashewa kawai suka ganta ta burge su suka sha da suka sha suka zo suka yi ta amai suka yi ta ciwo ciki abu ya ta damun su dole daga baya aka gane cewa giya ce suka sha a cikin sa haka to shine yace ita giyar duniya tana sarrafa ko su damu ra ciwon kai ko dai wanda bai taba sha ba in ya sha sai ya fita ya kamu da ciwon kai ko kuma wanda in ya sha ko ya saba amma in ya sha da yawa sai ya ciwon kai wa wajhul baqal haka giyar duniya tana sa ciwon ciki sai kasance mutum in ya sha bai saba sha ba sai ya dinga amai don haka ita giyar duniya duk ta nisanta ta nisanta daga wa'annan abubuwan shi ne Allah ya ce bai ba a fari fattake lazzatin lisharibe mai daɗi ce ga masu sha la fiha ghawlun ba ta sa ciwon kai ba ta sa ciwon ciki wala hum anha yunzafuna sannan ba ta sa maye a giyar duniya Aisha tana sa maye don haka a ji tsoron Allah a nisanci giyar duniya domin a samu ta lahira amma yanzu alhamdulillahi an rage a dai garuruwa na hausawa na arewa giya ta tafi an rage can giya kuma cikin babban abin da ya tafiyar da giya shine shari'a da aka yi a 2000 wannan shari'ar da aka yi a 2000 wanda aka kafa a Najeriya a jihohin arewa aka fara da zamfara ni dai ban san wani abu da ya kawo alherai a arewacin Najeriya kuma ita ba. Ni kaina na san gidan giya a unguwanmu guda uku a da, amma yanzu ko yuka kake azamin ba san inda gidan giya yake ba duk jihar Sokoto. Ba cewa ni babu ba fa, amma ban sani ba. Ta gane saboda koye yake ko akwai shi ba abu ne wanda kowa ya sani. Amma a da gidan giya ko wace unguwa ka je akwai gidajen giya, ga gidan giya nan, ga gidan giya nan, ga gidan giya nan. amma da ikon Allah da rahama tai yanzu wannan abu ya tafi babu wannan giya don haka abubuwan da akwai yanzu wasu abubuwa da aka shaƙawa ko aka sha masu samayi ba dole giya ta fi cikin kwalba ba ita ma ta cikin kwalba irin ta yanzu ba ita ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daga baya aka yi cikin kwalba don haka da wadda ake kunna mawuta a zuƙa da wadda ake shaƙa ta hanci da wadda ake sha kamar kwaya in dai tana sa maye to giya ce kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram duk abin da ke sa maye giya ne kuma duk giya haram ne ma askara qaliluhu ma askara kaseeruhu fa qaliluhu haram duk abin da in an sha mai yawa yana sa maye to an sha kaɗan shi ma haram ne zaka duk abin da yake za a sha shi ne akan maye to yanzu ina maganin mura wanda yana sa maye malamai sun ce duk wanda ya sha akan magani duk wanda ya sha akan magani babu matsala yanzu ko ita giyar ita giyar irin wanda dai a giyar ya kasance dole sai an sha in an sha duk malamai suna cewa babu matsala in dole ta kama kamar mi kamar a canja kafin magani ya yi yawa in kashi ya laƙe ma mutum duk malaman malakiya sun faɗi cikin cikin siraju salih da wasu littattafai idan ya kashi ya laƙe ma mutum ga maƙogwaro ya zan cewa sai ya sha giya kashin yake wucewa ya sha domin ya tsira da rai babu laifi na ɗaya kenan sannan akwai giya a can da kafin likitanci ya ci gaba yanzu in za a wa mutum aiki tuntuni ake wa mutum aiki yanzu ana anesthesia a yi maka allura ta tafi wani anesthesia ita ma giya ce abin da ke tafiyar da hankali ne to a da sai dai a baka ka sha ba a yi ba a yi ci gaban da ake allura ba akwai wata PhD thesis risalar doctora ta Dr. Muhammad Aminu Shankiri wadda sunanta Dr. Muhammad Muktar Shankiri sunanta al-ahkamul jiraha tibbiya hukunci hukunce na na na likitanci a musulunci wannan littafi ne mai matuƙar kyau mai matuƙar amfani wanda ya kamata musamman masu karatun likitanci mujalladi ɗaya ne mujalladi ne babba wanda su yi amfani da shi to duk ciki ya kawo irin waɗannan a da mutum rashin lafiya na kama shi wadda sai an yanke mai hannu ko kafa to in za a yanke mai hannu ko kafa da in an yanke sai a sa cikin mai da ya tafasa sai wurin sai ya kame sai ya soye sai ya kasance ba zai ce to kahi a yame sai a bashi giya ya sha akwai ɗaya daga cikin tabi'ai da aka zo za awa wanda aka ce za a sai an yanke maka hannu zaka sai an baka abu giya ka sha in ka sha sai ka bugu lokacin da aka yanke hannun da ake soya hannun ba za ka ji zafi ba sai ce ai mai a bari yayi alwallahi kabbata sallah da yake ce in yi kun na kabbata sallah to ku yanke hannun an yi kabbata sallah yana shiga wani nau'in yanayi na haɗuwa da ubangiji ne sai kasance a yanke sai kasance bai sani ba duk da irin waɗannan abubuwan ba dole ba ne amma dai amma dai akwai wasu bayan Allah waɗanda suke kaiwa wannan manzila ba tare da su kuma sun kauce ba zaka ita giyar duniya abin suke kawo maye kuma maye ba abu bane na kwarai duk sai Allah ya ce la fiha ghawlu ita giyar aljanna ba ta sa ciwon kai ba ta sa ciwon ciki wala hum anha yunzafuna kuma akan wannan giyar ba su maye suna tantele ya kasance an rasa gane kansu wa indahum qasiratu tarfi wa indahum qasiratu tarfi'in كأنهن بيض مكنون Allah ya ce kuma wa indahum qasiratu tarfi kuma suna da mata masu takaitaccen gani wanda ke basu ga maza da yawa ba inun kuma masu manyan idanu an ce inun jam'i ne na na ainahu ainahu ita ce mai manyan ido hawra'u ita ma mai ido mai kyau sai a ce hurun in shi ne sai Allah ya ce in ya yi amfani da in wata haka mata aljanna suke ga ka mutumin ne da suka bi ga su za su samu arziki sananne ga su za su samu kayan marmari suna cikin waɗanda ake karramawa cikin aljanna ta ni'ima bisa gadaje wanda yake gidajensu na fuskantar juna in 'yan gida ɗaya ne gadajensu na fuskantar juna gidajensu kuma suna fuskantar juna yubafu alaihim bikatin min ma'in akwai masu yi musu hidima suna kai suna kawowa da kohuka na giya da duk abin da suke so farafat mai jin mai daɗi ga masu sha kuma ba ta sa ciwon kai ko ciwon ciki sannan kuma ba ta sa maye bancin wannan abinci da abin sha kuma wa'inda hun kasiratu tsarfi suna da mata wayanda ganin su ya takaita in an ka ce mata waɗanda ganin su ya takaita matan aljanna to haka ya kamata matan duniya su ma su kasance watan girma ne ga mace ya kasance ganinta ya takaita ba ta tana ganin wancan namiji tana ganin wancan namiji tana ganin wancan namiji don shi mata masu zama a gida sun fi mata masu fita ko da fita halarci yanzu a samu mace ita mace asali shine ta zauna gida saboda me saboda su mata aljanna kasawa to karfi ne su ba su taba ganin kowa ba sai mazajen su idan mace ta kasance ba ta ganin kowa sai mijinta to ta fi appreciating din shi ta fi gode mai ta fi ganin hikima ce amma idan matarka tana zuwa kowace kasuwa tana zuwa kowane office tana zuwa kowane inda mutane ka taruwa ta ga waɗanda suka fi ka kyau ta ga waɗanda suka fi ka iya magana ta ga waɗanda suka iya fi ka sa hulla ta ga waɗanda suka fi ka kuɗi ta ga waɗanda suka fi ka iya turanci ta gawa ta gawa ta gawa sai da taimaneji da kai sai da taimaneji da kai ba za ka cika cikakken miji ba duk da wuraren da ake fita a halas mace ta fita aiki idan ta rufe jikinta idan ba za ta yi ikhtilafi ba halas mace ta je ta sau kaya ta dawo in ta rufe jikinta in magana ta saye da sai suwa ɗaya za ta hana ta amma wadda ta zauna cikin gida ta fi don shi Allah ce wa ƙarna fi buyuti kunna shine asali ku zauna cikin gidajenku amma in za ku yi ta to wala tabarrajna tabarrujan jahiliyyati ula har in za ku yi ta to ga abin da za ku yi amma asalin shine ku zauna don su mata aljanna babu wani uzuri su ba su baita suka ga kowa ba zaka miji su sai suka sani zaka duk abin da yayi na burgewa shi suke gani abin da yayi na balƙaya shi suke gani ba su ga wani ba tun da mazan aljanna kowa kyau ga rai su hango wani su ga ka wancan ya fi mijin mu kyau kila ya fi mijin mu wasu ayyuka na kwarai a duniya babu wannan don haka anan kasar wa indahum qasiratu qalbi wa indahum qasiratu qalbi malamai sun ce wannan yana nuna mata a duniya in suka yi kama da matan aljanna yafi ya kasance cewa macin da bata ga maza da yawa ba bata yi hulɗa da maza da yawa ba bata yi shige shige in maza da yawa ba yafi wa indahum qasiratu qafirin ka annahum nabaybun kyawun su kamar kwai ne maknun wanda aka kare aka rufe in aka kare kwai da kwalfar kwai in ka bude shi to babu abin da ya kyau shi zaka kwai ba fari fat bane wata kala ce mai kyau kuma lokacin da ka ɗebe mai wannan kwalfa to hannu bai taba shi ba iska bai bugai ba dauda ba ta taba shi ba babu abin da ya taba shi zaka yana kalkali ya kasance mai kyau shine Allah tabaraka ta'ala ke cewa ka annahunna baydun su mata aljanna kamar bai ne maknun wanda aka kare da kwalfa in an kwance sai a ga sai a ga yayi kyau da kyau Allah ya bamu wannan jin dadi Allah ya sa mu shiga aljanna kuma mu haɗu da matan aljanna mu haɗu da giyar aljanna wani lokaci za mu sha insha Allah mu haɗu da duk kayan marmari na aljanna mu haɗu da masu yi hidima na aljanna Allah ya bamu ita fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
طيب sai Allah ce fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna su ma sashin su sai ya dibi sashin suna tambaya kamar yadda aljanna suka yi can ko can Allah ya ce muna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna nan ma da Allah ya kawo kisa aljanna sai ce fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaaluna kowa zai dibi juna yana tambaya yana magana to za mu ji mi suke tambaya amma sai gobe saboda ana nuna lokaci yayi gobe zan insha Allah gobe zan karanta wani dogon kissa an kawo daga wani tabi'i game da wannan ayar ta wannan tambayoyin da suka yi me yasa suka yi wa'annan tambayoyin ta kissa ce ta wasu mutane cikin banu Isra'ila da guda ya bi Allah guda bai bi Allah ba kuma abukan juna ne shine Allah ya kawo muna anan anan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai a tambayoyi da muke ansawa shekaran jiya da ya ansa tambaya game da game da ruwa da ake sawa cewa in suna ciyarwa akwai likita nan masha Allah sananne ne kuma masha Allah mai addini ne mutumin teki ne ya zo nan ya faɗi ya zo ya bayan tashi gaya min cewa duk ruwa da ake samu mafi yawan su in ba su magani yunwa suna magani kashin ruwa duk da akwai cewa mafi yawa duk da akwai waɗanda ba su maganin wanda ba su maganin kishirwa ba su maganin yunwa to waɗannan ɗaya ne waɗanda ba su maganin yunwa da kishirwa ko kishirwa don ni wajen hasa tambaya ta cewa ne in ba su tsaya matsayin abinci to ko in suna tsaya matsayin ruwa waɗanda in an sa maka zaka ji baka jin kishirwa to su ma suna kare su ma suna kare azumi wallahu ta'ala
insha Allah ya saka da alheri mai tambaya ta farko da ke tambayar da muka da ita jiya mace ce cewa ta ce zawara ce sai ta yi aure bayan kwana biyu da daura aure saboda wani dalili daga wurinta sai ta roƙi shi wanda aure ta battare ba cewa Allah ya sauke mata saboda wani dalili ya nemi ta mai san mai da sadakin ta a sadakin da ya bata ta ce ta mai da sadakin abinda take tambaya tambaya uku ta farko shin idan ya sake ta idda jini nawa za ta yi na ɗaya kenan na biyu kuma saki nawa ya halatta ya mata na uku kuma ya halatta ya mai da ita in ya ji ko kuma ita tana ra'ayi sai ba kulli ake magana na yanzu kul'i shine mace ta zo ta nuna ba ta son mutum sai su yi yarjejeniya akan wani abu na dukiya da zai bata in da zaka bashi ta mai san mai ita mai san mai da sake ta to in aka yarjejeniya in ta mai san mai to ta saku kuma saki ne bayan idda fa ita ba ta da idda iddar da zai iya mai shi ta ciki shi yanzu zai iya cewa ta yi jini zai ce na fasa na mai shi ta a babu idda da zai iya mai shi ta don haka sai dai ta yi ibra'i da idda tun da ta zamna da shi sun sadu domin kar ta auri wani ya kasance akwai ciki ne amma ba ta idda duk wanda aka yi hulɗi da ita mijinta a ba ta tare Ba ta ba tare in ba.
ba tare ba shikenan Ra- rabuwa ta zo tsakanin su zai iya mai da ita ba zai iya mai da ita akan idda ba shikenan amma nan gaba idan yana son ya aure ta kuma ta yadda yana son ya aure ta to a, babu matsala ana iya ana iya daura musu aure bayan ya biya wani sadaki duk wanda aka yi hulɗi ya ce da miji nan gaba suka ga sun shirya suna iya dawowa to ana iya daura musu aure amma dai bai da inci ya ce ta yi jini ɗaya zai mai da ita ko jini biyu zai mai da ita in ta riga ta ba shi kuɗi to shi kenan ta, ta, ta haramta gare shi saki ya tabbata kuma sakin da ba a maisuwa sai dai a kuma tsawar aure wa ba na to mai wannan tambaya na addu'a ce Allah ya ƙara malam imani da nisan kwana malam da Allah ah, mutum ne ke da aboki wanda ba musulmi ba sai ya gayyace shi dauran aurensa a coci ko ya halatta mutum ya je ya zauna a coci kafin a daura ko kuma domin dauran auren ya halatta musulmi ya yi mu'amala da wanda ba musulmi ba ta tsaye da saisuwa da kyautatawa da makwabtaka da ba da haya la yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim Allah baya hana ku game da waɗanda ba su shishe ku da gidajen ku watan ba kahire ne ake faɗa da su ba آه، لن تجبروا ولم يقاتلوكم في الدين بس يعجبكم وأن تبروهم في موسى نغرتا وتقسطوا إليهم في موسى عدلتي أما duk abin da ya kasance sha'ira ce ta addini ba ka halatta yanzu coci da za a zauna za a yi ta ambaton wanda ba Allah ba baya halatta tsakaninka da shi ku yi kasuwanci wannan babu wani abu na saye na sai suwa ne tsakaninka da shi ka ɗaukai ka yi mai a ka ɗaukai ka yi mai taxi ka kayyato shi ya maka wani aiki a gida ya gayyato ka kai mai wani aikin wuta a gida wannan aiki ya haɗa ku amma wajen binnewa ku kiyaye wajen binnewa ne yace ku aure aure wajen aure in yayi aure ka je gida ne kai mai barka kai mai Allah ya bada zaman lafiya babu matsala amma in biki ne da za a taru a kira wani Allah a ce Allah yana da ɗa, a ce Allah uku ne ba ya halatta haka jana'iza take yana halatta musulmi ya binne kafiri hadisi ya inganta cikin sahih muslim lokacin da Abu Talib ya rasu annabi Ali bin Abi Talib ya ce wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam inna amaka bala qad mata yace annabi ya ce mai ka je ka binne shi haka yana halatta musulmi ya je a binne wanda ba musulmi ba amma banda inda ake biki banda inda sai an zauna an kira Allah an ce Allah uku ne ko an ce Allah uba ko an ce Allah yana da ɗa ko an sa wasu tufafi ko an yi wasu waƙoƙi irin wannan duk baya halatta don haka auren shi in yayi ya gayyaci dina wanda babu ikhtilafi tsakanin musulmi da tsakanin mata da maza babu kiɗe-kiɗe babu kaza ya gayyaci ka ci abinci gida kana zuwa ka kai mai kyauta ta yayi aure amma baka zuwa coci ka zamna don ana aure ne wannan baya halatta wallahu ta'ala a'lam. zaka da aure da binnewa da duk wani biki da ya shafi haka inda sai an shiga cikin kana'i inda suke bauta da hotunan gumaka da hotunan ah, da ake cewa nana na Maryamu ne da hotunan salib bayan halatta a shiga a zauna ana ambaton wani Allah tare da kai wallahu a'lam
wanda ce Allah ƙara mal ikhlasi da rayuwa mai albarka amin da Allah mal ina son ƙarin bayani akan niyyar azumi shin kullun sai mutum yayi niyya ko kuma niyya ɗaya da yayi ta isan masa har ƙarshen azumi niyya ɗaya da ya yi ta isar mishi har ƙarshen azumi me niyya kuma cikin zuciya take Allah ya saba wannan da ake yawo ita da Facebook ba ake ake karantawa da da- da wata ba daidai bane ba a ambaton niyya ba a cewa na wai tu kaza ko na yi niyya azumin kaza niyya cikin zuciya take abinda an niyya shine kai abu da gangan duk abinda kai da gangan kai niyya yi ne don haka ba a ba a ba a faɗin niyya ga baki kuma in azumi ya shigo ni an niyya kaji an yi sanarwa ka tanadi abin sahur ka sa alam ya tabda kai kai niyyar azumi shi kawai ake nuna niyyar azumi babu wani abu da an niyyar azumi illai ka sa alam ka san gobe kila in wanda kana da kuɗin da kullum kake warewa domin ka ci abinci wajen aiki ka san gobe babu magana ci abinci shi aka ce mu niyyar azumi niyyar azumi watan da gangan kaka azumi yanzu ku kiyaye wanda bai niyyar azumi ba wanda bai niyyar azumi ba shine yanzu mutum biyu ku kiyaye mutum na ɗaya ya aji abincin sahur ya tashi a ce mutum biyu ne azzabni cikin ɗaki ɗaya ya ya aji abincin sahur ya tashi zai yi sahur da niyyar cewa gobe zai ji abinci ko da ya tashi ya sa alam mai sassai yana bugawa sai ɗayan ya farka sai ga yana ci abinci sai zai na ci abinci tare da shi ba tare da ya san komai ba ya koma bacci suka tashi suka yi sallar asuba ya je wannan ya san azumi ya kai bai ci komai ba har yamma shi kuma wannan mai kawo abinci ya jira ka bata kawo abinci ba har yamma kaga duk sun yi da yunwa ko amma ɗaya yana azumi ɗaya bai azumi saboda ɗaya ya yi niyyar azumi ɗaya niyyar azumi ba to in ka fahimci wannan shi ake ce ma niyyar azumi niyya kamar da shek abakar gumi ke fassara ta shine da gangan duk abin da ka yi da gangan shi aka yi niyya amma ba sai ka furta ba akwai wani misali da nijin shek muhammadu sallu sai yana faɗi shi mana ya ta faɗin shi a wannan majalisi cewa wani ya tambayi wani mallami ya ce janaba ta kama ni ni nemi ruwa wanka ban samu ba ni je gulbi ni yi wanka sai da ni hito ni tuno ban yi niyya ba akwai wanka na sai malam ya ce babu wankanka ya ce saboda me ce saboda mahaukaci kake mahaukaci babu babu ibe da ibada ya ce janaba ta kama ka san sai an yi wanka ka nemi ruwa ba ka samu ba ka san in kace gulbi za ka samu ruwan nan da za ka yi wanka za ka je ka niyyar wanka ne ka kai ka ce ka tawaye ka kashe ka kai wanka ka hito ka ce baka yi niyya ba to mahaukaci kake shi ruwa ka ci babu babu taklifi a kai babu alƙalami a kai Saka gaba ɗaya duk abin da ake niyya ka yi niyya. Niyya shi ne ka nemi ruwan, ka san sai na yi wanka, ka nemi ruwan baka gani ba, ka je gulbi ka san sai aka samu shi ake nufi da niyya. Saboda haka ba wani abu ne ake faɗi, za ka tun shigo Ramadana ka yi niyya cikin zuciyarka cewa a gobe azumi ya daga gobe shi kenan, daga gobe babu abincin rana shi kenan shi ne azumi ba. Shi kenan kullum ka tashi ka yi sahur, gadda ka tashi baka yi sahur baka ce kai yau ya sahur bikin azumin nan sai ya yi bugu. Wata shi kana kana azumin ka kenan ba ajiwa kai wannan shi ake ce niyya wallahu ta'ala.
na'am domin wani tambaya ke cewa malam game da zakkar kayan gona shin za a cire zakkar ne bayan mutum ya cire abubuwan da ya kashe na noma wa amfani expenses ko kuma za a cire ne duk abin da ya samu Allah ta haiwa atu haqqahu yawma hasadihi da an yi girbi lokaci ake cewa da uwa da riba ai kaman mai kasuwanci ne yanzu mai kasuwanci kana da jallin miliyan 30 eh an tashi zakka sai ka ce bari ka aje kudinka riba zaka zakka a'a ai uwa da riba ake wa ka gaba daya wanda ke da shanu 30 bai cewa suwa uwa ko nawa uwa duk gaba daya tashi zai san musu wanda ke da tumaki 40 wanda ke da raƙumai biyar zaka ana fitar zakka ne da uwa da riba gaba daya ke hadewa a fitar da zakka zaka babu magana wai abin da ni kashe da abin da gaba daya ke hadewa a da riba mutane da yawa suna kuskure wajen zakka mutane da yawa suna hana zakka wasu akan tawili wasu akan basani ba sai mutum yanzu yana da kuɗaɗe da yawa amma saboda wai ba waje ɗaya suke ba wai abin da yake diga account balance ne ke shi zuwa zakka ba haka ba account balance ɗinka da duk wata kadara da gare ka da ka tsaye domin ka sai suwa in zakka ya sai ta hana don haka kana da jili da ka tsaye domin ka sai suwa kana da gida da ka tsaye domin ka sai suwa kana da mota da ka tsaye domin ka sai suwa duk sai in lokacin da kayi duk sai aiki ya su hada an fidda kuɗin su nawa suka yi an fidda zakka abinda ba za ka samu zakka ba gidan da kake zaune ciki gidan da ka sai ma yaran ka domin su zauna fili da ka tsaye domin ka in kai aure ka gina fili da ka tsaye domin ka aje ma ƴaƴan ka shi in sun tashi ka gina musu ba domin ka sai suwa ba irin waɗannan ne ba ya san zakka irin mota da ka tsaye ka hau yau da gobe mota da ka tsaye domin a yi amfani gidanka mota da ka sai domin a yi jigila da ita to kuɗin ta tara za a kasa musu zakka amma motar da kai sayan mota kake ka sai suwa za ka sai wannan motar kafin kana jiran mai saye ya taro to za a kasa mata zakka ka sai wannan gidan ko ka gina shi yanzu kana cikin gina gida ka sa miliyan hamsin kana gina gida kuɗin ka sun tsare lokacin zakka ɗaya me za ka yi da gidan nan kana so ne har kake gina kake ka sai suwa sai ka yi zakka za ka ci kiyasin miliyan hamsin ne cikin gidan nan da ya za a yi ɗaya bisa arba'in sai a bada a bada a kashi ɗaya da kawo ba mu ta'ala.
to sai tambaya ta ƙarshe wanda ce malam yana sallah tare da liman ya ce za a ɗauko daga sujuda sai ya manta a cikin sallah yake sai ce wai shi mallan akwai sallah sai eh akwai sallah duk wanda ke sallah tare da liman yayi magana duk wanda ke sallah tare da liman yayi magana akan mantuwa ko akan kuskure akwai sallah sai kun babu kabli babu ba'adi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta auku Mu'awiyah bin Hakam Sulami yayi magana cikin sallah bai sa an hana an hana magana ba an sauko da hukumul lahi salati kuma annabi bai ce mai mai sallah ba annabi bai ce kabli ba ko yayi ba zaka akwai sallarka sai dai ka ka kauce karin tunanin ka yana kawo ko da yashi a cikin sallah eh eh gidajen da ka gada na gado kana karɓa haya in ba ka kasu kasuwa ba ko za ka sai da su ba ka yi musu zakka amma da raga ka ce a nemo ka dillali in shekara talatin suka cin kasuwa duk shekara sai a ce san musu zakka in da raga ka ce kasa su kasuwa a nemo dillali sai shi su zakai so ba a samu mai saye ba ba hujja ba ne zaka suna nan kayan kasuwanci suna tura duk shekara ta fi musu zakka amma in ka aje su kawai a matsayin haya kake ana zuwa to kudin haya za a fitar da zakka subhanallahi wa bihamdihi